الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد نقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna meka yabo da godiya da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da ya ja rayuwar mai kamo wannan yini mai tarun albarka yinin lahadi daren litinin wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan goma na musulunci watan shawwal yau hijira na da shekara 1445 daidai da 21 ga watan hudu na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka wanda yake karkashin mu'assisa ko a bakar siddiq foundation da ke wannan unguwa ta herwa gana a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin tattaunawa cikin maudu'in da an riga an gabatar shi ne darussa waɗanda muka koya cikin wata ramadan wannan shi ne maudu'in da aka yi wa zaman taki da shi mana roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fahimtar daidai da kuma aiki da daidai mana roƙon allah ta'ala ya nesantar da mu da kuskure da kuma tsayawa a kan saballantana kuma aiki da shi muna yi wa al'ummar wannan masallaci kasatan da wannan unguwa amma sallama ta addinin musulunci karo na biyu shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka wannan fiska ba bakuwa bace wannan majalisi lokaci bayan lokaci Allah in ya kaddara muna zuwa mu tattauna da ƴan uwa yasa ma nake ganin ba ai wani doguwar shimfidar gabatarwa ba domin abin ma'aruf ne ladal kul dai ma mutum ma abocin wannan masallaci ne to babu shakka sanayyarmu da su ba tun yau ba Allah ta'ala ya mana albarka dalilin da yasa muka ainihin zaɓi wannan mawdu'i da ƴan uwa shine wani asar da nake gani kuma da jin malamai wa'ansu daga cikin malamai suna tattaunawa a kansa shine sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kusan rayuwarsu ta shekara tana da alaƙa da wata ramadan an ce idan sun yi ibada ta ramadan ta wuce kamar yanzu nan suna yin watanni shida suna roƙon allah ya amshi ibada da suke cikin wata ramadan idan wannan wata shida ya yi rabin shekara kuma za su dinga roƙon allah allah ya kai rayuwarsu ramadan mai zuwa wannan shi ne da abin sahabbai da wa'ansu daga cikin magabata kaga ramadan ya zama to shine abin tattaunawar su a duk shekara gaba daya sabanin mu a yau wanda wa'ansu da yawa masu manta da ramadan gashi nan a bayan mu ko sati biyu bai ba ko sati biyu bai da wucewa ba amma wa'ansu da yawa abin mamaki darussan da muka koya masu yawa masu fa'ida wa'ansu da yawa su manta don domin wa'ansu sun ɗaura madan ɗin kamar watan takura ne watan ne wanda za a takura ka haka marasa imani suka fahimci watan amma wata ne da mun san alkhairinsa kamar yadda magabatan suke faɗa da mun gwammaci shekara gaba ɗaya mara watan ne inda Allah zai buɗe mana hijabi maga irin alkhairan da Allah ke zazzagawa cikin watan Ramadan da yawa sun manta abin da sau koya sanadiyar dama zuciyar ta kangura mazan ɗin ya wuce dama domin a dawo cikin abubuwan da aka saba yi akwai magana ta ɗaya daga cikin magabata na ce masa al'imam sufiyanu sauri allah ta'ala ya masa rahama ɗaya ne daga cikin bajiman malaman hadisi na duniya a lokacinsa yake cewa wa min alamatil kabul al'istimira ya ce daga cikin alama ta allah ya karɓi aikinka a cikin ramadan to shi ne ka ɗora da alkhairin da ka koya bayan ramadan wannan shine alama ta Allah ya karba aikinka amma komawa baya cikin sharholiya da abin da aka baro a baya sanadiyar alfarmar ramadan kuma ka koma kansu bayan ramadan ya wuce to ana jiye ma tsoron kamar Allah bai karba aikinka ba ina ba ta amfani wannan saboda ka wajibi ne ya uwa mu dinga tunatar da kanmu a irin abubuwan da shi watan ya koya mana dama malamai masu hikima suna cewa shi ramadan tamkar makaranta ne tamkar wata jami'a ce babba wanda ake koyar da darussa mabambanta juna wanda suke da alaka da gyaran zuciya duk darasin da aka koya a ramadan darasi ne wanda kai sai iya da alaka da gyaran zuciya domin ana shi watan yadda suka ce kamar wani sabis ne ake wa zukatan musulmai a shekara guda idan aka ma sabis zuciyarka aka wanke tsatsa da kura-kura to ana zaton inda da imani a zuciyar zai ma guzarin har zuwa shekara mai zuwa kana cikin nutsuwa zuciyarka tana cike da imani amma hakan baya samuwa sai muna waiwaye a dan tafiya wajen abin da mu koya a ramadan kada mu ɗau watan kamar yadda wa'ansu da yawa daga cikin musulmi suka ɗauke shi in ya wuce ya wuce kawai ka tsaye da mutum ka ce mai ka koya a ramadan kwana talatin da muka yi mana azumi wani zai iya cewa kawai ya koyi da rahin cin abinci da rahin shan ruwa daga alfajir har zuwa faɗuwar rana wannan kuma ba shi ba ne abin da ake so koya ƙur'ani ya faɗa mana irin abin da ake so duk musulmi idan ramadan ya wuce a same shi da shi ya fita da shi shine ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum sai yace la'allakum tattaqu ya kuma su imani an wajabtar muku da azumin ramadan kamar yadda aka wajabtar da shi zuwa ga al'ummatan da suka gabace ku sai Allah ya ce hakan zai sa ku zama masu takawa wannan shi ne sakamako ko result da ake so ka fita da shi daga ramadan shi ya sa a takawaɗin nan ita ce abin da ake so duk musulmi ya fita da sakamakonta bayan ya kammala ramadan kuma takawan nan ita ce imtisalil awamir wattinabin nawahi kamar yadda shekul islam ibn taimiyya yi wa wannan takawa ta'arifi shi ne zai kewa umarnin Allah da tsayuwa a kansa da ƙoƙarin kaucewa saƙon Allah da kuma abin da Allah ta'ala ya hana imtisalil awamiri wacce na bin nawahi wani shi ne a dunkula abin da taƙawa take fassarawa so daga musulmi dukkanmu ana buƙatar mu mazanmu da mata yara da manya shugabanni da mabiya mawadata da talakawa ya zamto mun sa darussan ramadan a cikin rayuwar mu yau da gobe wannan shine riba kuma wannan shine alkhairi amma sakin ramadan ma'ana koyarwarsa da abubuwan da aka koya masu alkhairi a bayan baya to babu wannan babu shakka wannan iya nuna alama ta hasara da tabewa wanda baka ake fata ba ramadan kamar yadda na faɗa ya ƴan uwa duk darussan sa iya da alaka da gyaran zuciya babban al'amari da yake gyara zuciya shine takawa a matsayinka na ɗan adam mai hankali da wayo da dabara kana da hanyoyi da yawa da in ka ji wahalar yunwa ko ƙishin ruwa za ka je ka yi wa kanka abinda ka ga dama ka iya shiga banɗaki za ka yi wanka ga ruwa mai sanyi ka iya keɓewa kai kaɗai a wani guga abinci za ka iya samu amma menene ya hana ka shan wannan ruwa ko cin abinci shine tsoron Allah duk musulmi ya san wannan shi yasa dama malamai kamar dan Abbas yake cewa ba wanda ya san haƙiƙanin me yin azumi sai Allah domin ibada ce sirriya bainal abdi wa rabbih tsakanin bawa da ubangijinsa dan adam zai iya kebewa zai iya samun kan cikin suru amma tsoron Allah da wannan takawa da ake so ka fita da ita sai ta hana ka saba wa Allah ko yin abin da Allah ya haramta cikin azumi to yanda girman Allah da tsoronsa da sa ran rahamarsa da jin kansa ya hana ka shan ruwa bayan ka keɓe kanka da azumi ko ya hana ka cin abinci bayan ka samu keɓantuwa kai kaɗai cikin azumi to dukkan saɓan Allah da ke gudana a yau da gobe ka tuna Allah iya kallonka allan da yake ramadan da ka ji tsoronsa wajen kamewa daga aikata haram ka kame daga karya azumi wajen ci ko sha to duk abin da ka san za ka aikata in dai saɓan allah ne to ka tana wannan allan iya gani ka fa in lam takum tarahu ba innahu yara in kai har idan ki bai iya ganin allah to shi allah iya ganin ka ya dan uwa wannan shine duk abin da ake so al'umma su fita da shi duk abin da ka san shari'ar mu ta musulunci ta hana ta haramta wai ba ta haramta ba ne kawai a cikin ramadan a'a duk abin da ubangiji ya ce haramun ne ya ce tilka hududun lahi falata ƙaramuwa tilka hududun lahi falata ata duha to da ramadan da waje ramadan duɗe ne shi dai ramadanu wani wata ne wanda ake ɗoriya da da ƙaƙƙarawa akan aikin alkhairi domin wani wata ne na musamman cikin watanni shekara amma bautar Allah da zama wajen karatu da sadaka da kyauta da na filfilin dare duk wannan dama tirik bayin Allah na kwarai da masu nayi ba washe a ramadan kawai ake yi ba ramadan kawai ana kankarawa ne domin wata ne da ake riɓanya ayyukan alkhairi a cikinsa amma ayyuka na alkhairi ya ‘yan uwa to ba ka da lokacin daina su har sai Allah ya karɓa rayuwarka wa abudu rabbaka hatta ya dace ka yaqini ka ci gaba da yi wa ubangijinka bauta da da har sai tabbas ta zo ma wannan tabbas shine suka fasara da al-maut har sai mutuwa ta zai kima to ya ƴan uwa wannan kusan shine shimfidi a na wannan tattaunawa ta mu ko muhadara mai albarka waiwayawa domin tunatar da kanmu irin darusan da muka koya cikin Ramadan wanda dukkan musulmi zai ba da shi da akan wannan abu na farko da muka koya a ramadan ya ‘yan uwa mun koya haƙuri mun koya haƙuri dama duk wata jarimta a duniya to haƙuri ne yake sa mutum ya zama jarimi idan an sari wani a wajen yaƙi na musulunci ko wani tsautsayi kaga ya jure bai yi raki ba haƙuri ya yi idan wani iya jinya kaga ya jure bai kwalala da bakinsa game da abin da yake daminsa haƙuri ya yi amma ba raɗaɗin ba ne ba ya shi in ta kunu ta alamuna ta innahum ya alamuna kama ta alamuna wata riju na min Allah ma la yarju Allah ke cewa ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har in kukan sai kun kasance kuna jin raɗaɗin zafin tsara da suka a wajen yaƙi to su ma kafiran suna jiyayi su ma ba jikin karfe gare su ba ba itace bane jikin su ma suna jin zafi kama ta alamun kamar yadda kuke jira dade sai dai kuwa tarjuna min Allah ma la yarju ku kuna kwadayin wani abu a gun Allah abin da su ba sa kwadayi kuna sara rahamar Allah da jin kansa abin da kafiri baya yi shine duk wata jarumta a duniya yan wato hakuri ne ke haifar da ita a cewa na jarumi ne iya kutsawa cikin abubuwa na tashin hankali iya hakuri da juriya hakuri ya fi ga gawai to babban darasi da ramadan ya koya mana haƙuri za ka haƙurƙuta da kanka game da ci da sha aƙalla tsawon wannan yinin gaba ɗaya tun daga ketowar alfijar har zuwa faɗuwar rana zuciyarka na so bakinka na so shaidan kuma iya ta maɗa wafi amma ka haƙurƙurtar da zuciyarka ka fi ƙarfinta ka hana ta abin da take so wannan iya cin alamar jarumta ya ta hadisi ya tabbata cikin riyadu salihin littafin imamun nawawi ya haifi da sharaf Allah ya ƙara masa rahama yake cewa laisa shadidu bi sur'a walakin inma shadidu allazi yaglibu nafsahu inda al-qada ma'aiki ce cewa sallallahu alaihi wasallama ba mai karfi bane wanda zai sa hannu ya bige wannan ya kada wannan ya maki wannan ba shi bane jarumi ba shi bane mai karfi manzan Allah yake cewa mai ƙarfi shine wanda ya mallaki zuciyarsa a yayin fishi ko tashin hankali mallakar zuciya shine ƙarfi a shari'a in wane ya fi ka mallakar zuciyarsa to ya fi ka ƙarfi a gun Allah zuciya ta hararo ma abu ka danne ta ka hana ta son ta to wannan shine alamar jarumta gun ɗan adam wata rana imamu malik imamu darul hijira Allah ya ƙara masa rahama wata rana sai ji zuciyarsa ta raya masa iya so ya ci nama kuma a lokacin ya zauna iya ba da darasi ga ɗalibai sai ta da wani ɗalibinsa cewa ya je ya siyo masa nama ya kawo masa da ɗalibin ya je ya siyo masa da ya kawo masa sai suke ce to akar muka lauka ya ga ciki mana ka ɗan ci abincin ko kuma mu tashi mu baka go ka ci abinci in ka gama sai mu dawo a ci gaba da karatu sai ce a ba ɗaya ba zan shiga gida ba ko ba za ku tashi ba ko mu ci gaba da karatu sai yake cewa da su zuciya ta ce ta raya tana son ta ci nama yanzu to hi yasa na kawo mata naman kusa da ita in ta isa ta fito ta ci naman gashi na haka imam malik ce gashi dai a kusa da ita ta fito da shi mu ci gaba da karatu mu kawai to wannan shine alamar mallakar zuciya hi yasa duk wanda ya fi ka mallakar zuciya ya fi ka imani yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ma'aiki ke cewa a gangar jiki akwai wata tsoka idan tsokan ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru idan tsokan ta baci dukkan jiki ya baci sai ce wannan tsoka ita ce zuciya haka ma'aikin Allah ya faɗa cikin hadisin sa mai inganci saboda ka gyaran zuciya shi ne babbar manufarsa kuma na ramadan a yi wa zuciyoyin musabis da garan bawo a gyara su duk wani shaidanci da wani mujirimanci da wani saban Allah da wata haram haram duk a goge mana su daga zuciyar ta dawo fresh sabuwa ta dawo a amina ta mutuma inna zuciya amintacciya mai cike da imani wannan shine darasi mafi girma a cikin darussan da ramadan ya koyar to ramadan ya koyar mana da wannan haƙuri wanda mahallin sahi ne zuciya idan aka ce wani ya fi ka kyauta ya fi ka sadaka ba kuɗin ba ne baya so iya so shi ma ya fi ka juriyan haƙurin ya tuna lahirarsa ya aiki domin lahirarsa amma duk wanda ya ɗauko kuɗi zai bayar wallahi iya son kuɗinsa duk wanda ya ɗauko kayan abinci zai bayar iya so duk wanda ya dafa abinci yake raba sadaka yana so ba baya so ba ne me yasa kai yafi ka yafi ka mallaka zuciya ne domin a zuciyar ta cika da imanin abin da kai anan to yi zaka dauka a can wannan shine kawai duk wanda ga iya ta aikin alkhairi da dukiya da karfi da lokaci wallahi ba hutu bane baya so iya so ba dukiyar bace baya so iya so kawai can din yake tunaninwa Allah ya taimake shi da nurul kal zuciya tana haskaka masa gaba tana haskaka masa makoba domin ƙura'ani ya cika da faɗin wannan abinda kuka yi a nan to a can za ku same shi manzan lazi ya ƙuridun laha ƙardan hasana fayo za ifilahu adha'afan kathira wa zai bi allah rance-rance mai kyau sai allah ta'ala ya riɓanya masa riɓanye-riɓanye kaga sai ya tira wancan sai ya yi ƙura'ani yana cewa matsalul da zai na yin fi ƙuna amuwa lahun fi sabilillah kamasili habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim zuciyar ta da wannan idan ka ci da daya Allah zai linka ma akalla 700 ya yadda da wannan kuma linkin ba linkin din ba anan za ka gani ba a can za ka gani ya yadda da wannan shi yasa yake yi domin gyara lahirarsa ana fahimtar wannan ba wanda za ka ga iya aikin alkhairi sai wanda zuciyarsa ta gyaru shi yasa an ka duba shugaba sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fi kowa aikin alkhairi domin sun fi kowa tsarkakakkiyar zuciya misali sai na abakar as-siddiq radiyallahu anhu an ce sau uku iya tattaro duk abin da Allah ya mallaka masa na dukiya iya bayarwa fi sabilillah bai barin komai a taƙin ƙarshe sai ma'aiki yake tambayarsa ce ya abubakar mai kabarwa kuma iyalanka na bukatar yau da gobe sai yake cewa da shi na bar musu alkawarin Allah da kuma alkawarinka domin Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya kuma su imani har in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku to zuciyarsa ta yarda da wannan ba ta shakka ba ta kokwanto zuciyarsa cike take da imani da yadda da wannan akwai a khalid bin walid allah ya kare yadda da shi jarumi sadauki ɗaya daga cikin jarumai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya musu aika da shi da wa'ansu daga cikin sahabbai su je su kai sako wani gari da suka je garin sai mutanen garin suka fito suka ce waye ya aiko ku sai suka ce manzon Allah ne ya aiko mu ya suka ce ai su ba su yadda da manzon Allah bane amma in kuna so mu yadda wanda ya aiko ku manzon Allah ne to wannan koko suka dauko wani koko a cike da guba suka ce abin da ke cikin gona wallahi guba ce in dai har wanda ya aiko ku manzon Allah ne to sai kun sha wannan gubar zamu darsa ku ana bayyana sai Khalid bin Walid ya ce ku bani gubar ba dai akan manzan Allah manzan Allah bane kuke tantama to ni da manzan Allah ne sai ka bugu bare shanye wallahi yace da kasan ya sha kindirman nonon shanu haka yaji ba abin da ko ciwon kai ne me yasa haka ta faru zuciyarsa ta yadda da haka ya yadda babu abin da zai same shi akan abin da yake to me yasa kake samun cikas da tasgaro cikin abubuwan da Allah ya alƙawari imaninka ne bai cika ba kawai zuciyarka tana rawa tana kokwanto fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada zuciyar akwai jinya ciki ta shakka da kokwanto da minafinci da hassada da gaba da mugunta Allah iya fassara mana zuciyar munafukai sai Allah ya ƙara mata irin wannan a cikin ta yasa kwata-kwata ba sa gane gaskiya duk abin da za a faɗa sai su mai da shi kamar rahani su kuma sahabbai duk abin da Qur'ani ya faɗa wallahi sun san gaskiya ne ba sa kwakwanto ba sa shakka to haka ake so mu ma musulmi mu kwaikwaya mu ma wanda muka zo bayan su haka ake so mu kwaikwaya daga cikin darussan da ramadan ya koya mana akwai wannan gyaran zuciya zuciyarka ta gyaru ka so dan uwanka kamar yanda yanzu zaka sai dibino ka raba ka ba wannan ka ba wannan ka siyo fiya wata ka ba wannan ka ba wannan ka dafa abinci gidanka a aika wannan aika wannan to kaga soyayya ta yan uwantaka tana nan to ramadan ya koyi da mu wannan kar ya tsaya a ramadan da ya wuce a dora duk lokacin da Allah ya ma fatahi ya ma wani budi to ka kwatanta abin da koyi a cikin ramadan idan ka saba aika musu kuɗi ko kayan abinci Allah iya ma fatahi ko ebu kayan abinci dan abin da Allah ya hore ma aika musu ce wallahi wannan iya cikin irin amfanin darussan da muka koyi a cikin ramadan wata rana tare ‘yan uwanka yi musu wata ƙwarƙwaryen liyafa ko walima a ci abinci a sha abinci a tashi kamar yadda ramar ya koyar da mu to irin wannan darusan shi ne ake so mu ɗora mu ci gaba da su bayan ramadan ya wuce arma kar mu tsaye da alkhairi kyauta sadaka taimako dafawa tallafawa kada mu tsaye da shi wajen ramadan ya wuce idan muka yi haka to ba mu fahimci ma ramadan ɗin ba ne mun mai da kawai Allah ko karɓar ibada a Ramadan ake kawai alhali ubangijin da ke Ramadan shi da ke watannin da suke zuwa bayan Ramadan bayan wannan mun koyi sallar jami'i sallar farilla ce jami'i ga ladanai nan da iyalai ya mu limamai in Ramadan ya zo a galibiya masallacin ma baya ɗaukar mutane sai a waje da harama mun koyi wannan tun daga asuba har isha'i za ga al'umma da yawa ba wani baya misin din jami'in sallah to inda ka yi sakace kafin ramadan to ramadan ya koya ma wannan karka yadda wannan alkhairin ya kubuce maku ba karka yadda in dai ba larura ta gaske ba ka yi sallah ba a jami'i ba yasa an ce a sa'id bin musayyib Allah ya kara masa rahama an ce sai da shekara 26 bai taɓa misin ɗin sallar jini a rayuwarsa ba shekara 26 ba kwana 26 ba wata 20 shekara ba taɓa ta da ikama ba ya cikin masallaci ba kasan zai yi jinya a wannan shekaru zai yi larura amma da yake zuciyar ta dake ta yadda sai da yi wannan shekarun bai misin ɗin sallar jini ba a imam alhassan albasari allah ya ƙara masa rahama da yadda yake cewa a tunaninsa da research ɗinsa game da sallar jami'i ya ce da za a ƙara wa musulunci rukuni daga biyar ya koma shida iya ganin sallar jami'i za a samu domin yadda ma'aikin Allah ya bata kulawa ma'aikin Allah har saura kwana biyu ko uku ya koma ga Allah sai da ya rarrafo ya zo masallacin masallaci domin ya nuna wa mutane cewa wannan haɗuwar da musulmai suke ba ƙaramin alkhairi ba ne a cikinta wata ran ya zo ya ba da umarni abubakar ya yi sallah domin jikinsa ya yi nauyi ya rarrafu ya zo ya sa sahabbai a gaba duk suna bayan sai na abubakar da ya musalla sai yake murmushi ma'ana alamar da shan da ya kama ko kuma da alamar layin da ya ɗora mutane sun hau yake murmushi sallallahu alaihi wasallam domin zai koma ga Allah cikin farin ciki domin abin da ya zo aiki domin saborinsa ya cika to sallar jami'i tana da wannan shi ya sa abu sura'a ɗaya daga cikin magabata an ce idan ya yi misi na sallar jami'i idan ya yi sallar azahar misali an yi azahar bai same ta a jami'i ba ya yi ta yi kaɗai to sai ya yi na fila raka a hudu sau ashirin da biyar domin hadisi ya ce sallar jami'i afdal min salatul faz bi hamsin wa da daraja a wani hadisin bi saba'in wa da daraja wani hadisi ya ce sallar jami'i ta fi daraja a gun Allah darajoji har sama da 25 ko da bakwai akan sallar da mutum shi kadai kuma daraja ɗaya inda Allah ya karba za ta iya zama sanadiyar samun ramar Allah da aljanna duk iya sallarka ko kai ne limamin harami idan kai kadai kai sallan farilla wanda ya bi jami'i sai ya fi ka da daraja 27 haka ma ikin Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam to ina al'ummar mu suke da irin wannan farar wani ɗan ƙaramin abu maino a cikin rayuwa amma sai sa yi mutum ya rasa sallar jami'i wani musu ne wani hira wani abin da ba hima da mahimmanci layu simin wa layu guni min ju amma sai mai sanadiyar a yi sallar jami'i bai zo a yi sallar jami'i da shi wannan ba karamar hasara ke tafkawa shi yasa akwai sahabbai akalla sun kai guda bakwai cikinsu ina iya tunawa akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan abbas akwai mu'azu bin jabal akwai abdullahi bin mas'ud akwai abu huraira Allah ya kare da su suka ce duk mutumin da lafiyarsa kalau aka kira sallah iyaji babu wata larura a shari'ance da za ta hana shi zuwa ayi wannan sallar da shi ana fahimta aka ba da intabal na zuwan liman minti biyar ko goma ko abin da matsalaci ya tsarawa kansa aka jira 'yan mintunan da liman zai zo iya ji bai baro inda yake ba in hira yake bai tashi ba in kasuwa yake bai rufe shago ba in a gida yake bai fito ba in a ofis yake bai bar ofis ya fito ba in tafiya yake bai tsaya ba har liman ya zo aka tada ikama aka yi kabbara bai baro abin da yake ba ya zo ya yi alwala ya ji wannan sallar har liman ya ce assalamu alaikum bai zo ya jona ba sai daga baya yi alwala ya zo ya yi tsallar wannan sahabban duka suka ce Allah ba zai karɓi tsallarsa ba duk wannan sahabban su yi magana akan wannan domin suka ce inna salata kanat alal mu'minin da kitabar mawquta domin ita sallah gun mai imani wajibi ne mai lokaci Allah ne ya tsara lokacin da kansa kuma kai kace ba za ka yi a lokacin da Allah ya tsara ba an bayyana wannan sau daga wannan iya cikin sakaci da al'ummar musulmi suke a yau wai kana kasuwa ba ba uzuri ba ne a yi sallar jami'i kana kasuwa ba uzuri ba ne ba uzuri ba ne wai ko kana zauna a ofis ana kiran sallar har a yi jami'i daga ba kai kaɗai ba uzuri ba ne ballanta na hira ko wani abu wanda bai kai wannan ba ba uzuri ba ne daga cikin uzurin da shari'a ta baka shine rashin lafiya ita ma mai tsanani da baka iya motsa jikin ku ka sarrafa shi daga cikin uzuri akwai a tsare ka laƙaddar Allah a kawo mutum a tsare shi ba shi da ‘yanci to wannan shari'a ta ba shi daman yi sallasa shi kadai ko kuma kana cikin tafiya a matsayinka na matafi an baka dama kai wannan amma in ba ɗaiɗe kuma wannan uzurin da shari'a ta ba da wannan dama ba to ba a baka dama kai sallah kai kadai ba a yadda ba ba a yadda ba an fahimci wannan to ramadani ya koya mana sallah a cikin jami'a yawa wani lokacin za ka kamar ma babu ta na unguwar wani kuma suna nan shi ne wani malami ke ce to abin mamaki idan mun cika masallaci da ramadan idan ramadan ya wuce sai na mutanen suke shi ne abin tambaya ne ina suke mun san dai ba aljanu bane suka zo muka yi sallar da su mutanen ne dai su ne ne kaga alama kan cewa sun mai da bautar kaɗai cikin ramadan ne wannan shi ne dalili kawai amma har in zuciya ta yadda da bautar Allah ramadan in ya zo ƙarawa ake yi bayan da za a yi wai da ramadan ya wuce kuma a ce ba ka zuwa sallar jami'i ba zai yi ba ina ba damar jana sau da ka mu riƙewa sallar jami'i wuta ya bayin Allah kar ka yadda a yi sallar jami'i ba kai ba karamar hasara ba ce ba karamar hasara ba ce mu riƙe sallar jami'i a cikin jama'a abu na gaba ramadan ya koya mana lafiyar fili wanda tun da ramadan ya shigo har ya fita bai misil ɗin tarawihi ba aka ɗora ta hajjidi ma wani bai misil ɗin ta hajjidi ba a gama to bayan allah na ƙwarai hatta ma ba ramadan ba suna ta hajjidi ƙwar'ani yana cewa kano ƙalilan minan laili ma ya haja'un wa bil asahari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum Allah ya ce bayan Allah na ƙwarai a suna karanta hirda da dare kanu kalilan min al-layli mai hajau kadan ne suke gana ko tattauna ko hudu da dare a kaso mafi yawa da dare ibada suke yi an gane ko wa bil ashari hum yastaghfirun idan asuba ta kusa alfijir yake to dab da asuba kuma sai su mai da akalar istighfari ko da suna sallah ko karatun qur'ani ko la ilaha illallah ko salatin annabi idan alfijir ya rage dab da ketowa kuma sai a juya istighfari haka Allah ya shirye su ashar ne lokacin sahur hum yastaghfirun bayan Allah na kore istighfari suke a wannan lokacin yasa ko kai yau Allah ya baka damar haka in dai ka tashi dab da asuba to istighfari yake so ka ci gaba dai ana fahimta sai qur'ani ya ce kuma fi amwalihim haqqul lisa'il wal ma'ruf bayan Allah na kore cikin dukiyar da Allah ya ba su akwai haƙƙi akan asa'il shine wanda zai zo shi a taimake shi wani ya zo da bukata in kana da dama ka taimake shi wani ya zo da larura in kana da iko ka taimake shi kar ka tsaya bincike wa din makaryata ne ko sun mai da abin jari da sana'a a ba ruwanka da wannan in kana da akwai taimake shi in baka da yi mai addu'a ta alkai qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawha adha ka faɗa mutum magana mai kyau ta fi ka bashi sadaka kuma ka masa gori ko ka cutar da shi ana fahimta to Allah ya ce bayan Allah na ƙure suna ciyarwa lissa ilil maharu wanda ya kame kansa ma ya tambaya suna bashi mai tambaya ma suna bashi ana fahimtar wannan to kaga duk wannan ramadan ya koya mana wannan ya koya mana tashin dare da raya dare ta ibada da kaiwa har goshin ketuwan alfijir muna ibada da kuma ɗaukan wani abu daga cikin abin da Allah ya hore mana muciyar ramadan duk ya zo mana da wani alkhairin to kada mu yadda ya tsaya bayan ramadan ya wuce ka dinga ƙoƙarin sabuntawa kanka na filfilin dare a lokaci bayan lokaci ƙwar'ani yana cewa bayan Allah na ƙwarai da game da sallar dare ta ta jafa junubuhum anil mataji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce suna nesantar da haƙarƙarinsu daga shimfiɗinsu shi ne ta ta jafa junubuhum junub jam'i na aljamba aljam'i shi ne nan wanda ake kwanciya suna nesanta shi daga shimfiɗinsu an gane ko ta ta jafa junubu anil mazaji iya da una rabbahum kofan wa tsama suna roƙon ubangiji suna kwaɗayin ko zai karɓa suna tsoron ko ba zai karɓa ba sai ƙur'ani ya ce wa min mara zaƙanahum yunfiqun kuma abin da muka ba suna ciyarwa yasa in ƙur'ani maganar sallar dare to sai ya goya da ciyarwa iya daga cikin siffar bayin Allah na ƙwarai wanda in Allah iya yaban mutane a ƙur'ani dukka duba ka gani a cikin yaban ba zai dire ƙarshe ba sai ya ce suna ciyarwa ya ce suna taimakawa alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin an gane ko sai allazina yunfiquna amwalahum ko allazina yuqimuna salati wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahu yunfiqun alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari suna ciyar da dukiyarsu dare da rana sirran wa alani a oye da kuma fili duk sifar mutanen kwarai ne wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddal lil muttaqin sai ce alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra suna ciyarwa lokacin kunci da lokacin walwala kuma ana fahimtar wannan kanu qalilan minal layli ma yahjauna wa bil asharihum yastaghfiruna wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum an ce suna ci da dukiya تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون duk inda Allah yake yabo na mutanen kwarai sai sa ciyarwa a ciki قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون suna ba da zakka suna ciyarwa da zakkarsu ana fahimtar wannan duk qur'ani yazo da irin wannan mutanen kwarai suna wannan da yake maganar ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين والذين والذين والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هنا محل الشاهد اذا انفقوا لم يسرفوا ولم لم يسرفوا ولم يقتروا in sun ciyar ba sa ƙauro kuma ba sa israfi kaga shaida ce ta Allah zuwa ga ibadu rahman suna ciyarwa suna bayarwa saboda ka abinda muka koya wani dafa kunu gidan shi wani tuwo wani shinkafa wani waye wani waye to wannan al'ada mai kyau kada mu batta mu dora cikin abin da Allah ya hore mana daga cikin darussan Ramadan da muka koya ƴan uwa akwai zama a wajen karatu wani akalla zai halarci gun karatu sau biyu a kullum akwai na yamma da ake wani gun akwai na dare wani akwai na safe wani akwai na rana to sai Allah yi wa masallatanmu albarka a galabiya da wahala ka samu masallaci wanda ake karantar da sunna a sati ba a darasi a masallaci da wahala to kaga ka koyi halattar gun karatu da ramadan ka zauna akalla awa ɗaya ko ƙasa da haka ko sama da haka to abinda ake suka koya ka ɗabbaka wannan ta'adar bayan ramadan alal akalli ka samu majalisar biyu ko uku a sadi kana zuwa akwai unguwanku ana yi akwai gefenku ana yi akwai wa'ansu gurabe ma masu nisa ana yi ka sabarwa da kanka wannan layuwa kai na alkawarin na yi tebul akalla a sati zan halarci darussa guda uku ko hudu in littafi ake karantawa sai littafin ka na zuwa da shi ka ɗau wannan shawarar kafin nan da ramadan mai zuwa ka ga yadda allah zai ma wajen fahimtar addini ka ɗau wannan shawarar ka sa littafi kuma ka mai da hankali kana bibiyar abin kuma a galibiya malamanmu cikin hikima da dabara da hikima sai suka sanya wannan darussan da ake a galibiya kashi saba'in ko tamanin namu babu da uzuri a lokacin shi ne tsakanin magarib da isha in ma'aikaci ne ka taso in ɗan kasuwa ne ka taso in manomi ne ka dawo gida sai aka sa tsakanin magarib da isha wanda kashi saba'in namu ko tamanin babu da uzuri a lokacin ba a sa bayan la'asar ba wani iya kasuwa ba a sa bayan azahar ba wani iya ofis wani iya gora a sai aka mai da darasin bayan magari ba duk inda kake ka dawo ka samu nutsuwa sai ka zo ka saurari karatun minti hamsin zuwa da awa daya me ya tsara ci in ma baka zo ba to kana can kana hira ne a majalisa ko a wani temple na kuna hira kuma a wannan hira kashi saba'in cikin ɗari haramun ake tunda haƙƙin da manzon Allah ya ce in za ku zauna akan hanya sai kun kiyaye to ba a kiyayewa ba a kiyaye hasali ma aikata abin da manzan Allah ya hana ake aikatawa so da kaiwa kanka wannan tarbiyyar inda ramadan ya koya ma halattar darusa baya a cikinsa to halauka koyawa kanka halattar darusa bayan ramadan ya wuce babban darasi da muka koya daga a cikin ramadan akwai shi kansa alƙur'ani da wa'ansu da yawa daga cikin musulmi nisa da ƙur'ani amma ramadan ya sa manzo kuma mun sake haduwa mun zama ta kusa da qur'ani wani cikin ramadan yayi sauka biyar wani shida wani goma ma wani biyu wani daya gwargwadon ikonka da lokacinka amma wa an su idan ramadan ya wuce kuma sun yi nisa da qur'ani wani ba shi ba taba qur'ani ma sai dai wata munasaba kaga wannan hasara ce a matsayinka na musulmi hasara ce qur'ani yana ba mu labari cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai kai wa ansu mutane ƙara a gaban Allah abu balgiya zai kai su ƙara ce Allah ga suna wa ƙalar rasul ya rabbi inda ƙaume taka zo hadar ƙura'anin mahajji zai ce Allah waɗannan mutanen nawa sun riƙi ƙura'ani abin ƙauracewa ba sa karanta shi sun ƙaurace masa ba su ba shi in ka ga wani ya ɗau ƙura'ani ta wani bala'i ne ya su da su shi a gaba shi ke na sai rungume ƙura'ani kuma ko na abu yake so iya da wata bukata a gun Allah ke sa Qur'ani a gaba kuma idan wannan abu ya wuce shikenan kuma ya aje Qur'ani to ba an so daga cikin malamai sun ce wannan ma iya cikin hijiran al-Qur'an iya cikin kaurace Qur'ani a ce ba kai ba Qur'ani lokacin bukata amma in bukata ta wuce ko ba kai ba shi iya cikin kaurace Qur'ani daga cikin kaurace Qur'ani ya ƴan uwa akwai rashin karanta shin ma a awa 24 ɗinka ba za ka samu minti 30 ba ko minti 40 ko in kana da imani da kokari ka samu awa ɗaya ka ce wannan awan ta ƙur'ani ce in ma awar su kutumta ma yawa to ka raba minti goma goma bayan kowace sallar farilla bayan asuba sa ƙur'ani karanta yi minti goma sha biyar tafiyanka bayan azahar karanta yi minti goma sha biyar ita tafiyanka bayan la'asar karanta yi minti goma sha biyar aƙalla a ce duk bayan sallar farilla ka sa ƙur'ani ka karanta da minti goma sha biyar ka ga aƙalla ka samu awa guda ɗin a wannan yinin minti sha biyar kuma nawa take a yanzu in ka fito masallaci ma a gaisawa da wani maka fama kuma ne ya kai minti goma sha biyar ɗin to amma shi ɗan sai toshe ma basira akan wannan alkhairi sai hana ka aikatawa in kuma wani abu ne marar alkhairi sai baka dama ka yi ta yi ka dinga ɓata lokacinka a wancan layin ga gunda za ka gyara lokacin ka samu alkhairi amma ba za ka yi ba shi ɗan ya riga ya hana ka so da ƙur'ani mun koyi darasinsa a ramadan mun koyi kusanta da shi mun koyi kuma sanin ma'anoninsa ana fassara mana ayoyin alƙur'ani da yaran da muke ji a yi ta mana bayani wannan aya ga saƙon da ta ƙunsa wannan sura ga saƙon da ta zo da shi haka ake ta mana har tsawon kwana talatin ɗin nan to wannan zai tafi a banza ne jama'a malaman nan faga sunan suna da bukata irin tasu suna son su yi kasuwa suna son su tara kuɗi suna son su yi gona amma aikin addini wanda ya shafi al'umma duk ya hana su wannan su zauna su dinga bincike na risata kan su matso muku da ma'anonin qur'ani kusa da ku su hana idan su bacci su hana kansu zuwa kasuwa su samu kuɗi domin su yi wa addinin Allah hidima wanda yake da alaƙa da al'umma amma sai kuma al'ummar da ake mata wannan aiki ita kuma hankalinta baya ku a galibiyar ma hankalin baya ku saboda mu ji tsoron Allah waɗannan bayin Allah da suke wannan hidima babu abin da za mu sumi illa addu'a yasa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa al-ulama fil arf kamanzilatin da jiwon fi sama ya ce su malamai na addini masu koyarwa matsayinsu a bayan ƙasa to tamkar matsayin taurari ne a sama domin taurari suna aikin haskaka sama suna yi wa sama ado kuma suna zama abin jifin shaidanu to haka ayyukan malaman suna masu dawa suke a bayan ƙasa suna haskaka wa mutane hanya za a yi tambaya a warware ma abin da ya dade in wani abu ya taso zamani za a gwama shi da addini a baka mafita duk wannan aikin da malamai suke kenan suna zama dalilin tare mutane daga aikata haram abu ka za a guje shi ku duba yadda malamai suka hana bakinsu sakat musamman a lokacin da aka yi samun hauhawan farashi tashin farashi na gwauron zabi mutum ya tsaro kaya shekara guda iya ajiye a sito amma sai ya sai da shi da farashin yau din ba zai sai da shi da farashin jiya ko lokacin da ya siyo kayan ba aka yi ta magana wannan kasuwancin bai halatta musulunci ba abin da ya halatta ka siyo kaya jiya eh to sai da shi da farashin jiya yau ka samu ƙari wajen sari sai da shi da farashin haka aka ce ga yayi ba a ce ka ɗau farashin satin wancan ba ka mai da shi farashin yau bai halatta ba ba malamin da zai halatta ma wannan malamai suke tai ku duba lokacin corona malamai bakinsu bai shiru ba duk wata munasaba inda ta so to su ne suke ta magana domin su zamto sun cika irin aikin da Allah ta'ala ya ɗora musu al'ulama'u warasul anbiya su ne magada annabawa wajen yaɗa da'awa da addinin Allah subhanahu wataala so duka mun koyi darussa masu yawa ya ƴan uwa a cikin Qur'ani Qur'ani ya zo mana da sakonni daga Allah wanda suke da alaƙa da mu kai tsaye wajen mu yi ko kada mu yi wajen mu aikata ko kar mu aikata wajen mu yi ko kada mu yi duk ƙur'ani ya zo mana da wannan ya zo mana da saƙonni mabambanta juna ya zo mana da labarin duniyar kanta kuma da labarin lahira ƙwar'ani ya haska ma lahira kage abin da yake gudana a lahira tunda ya ce duk wanda yake so ya ga yadda alkiyama take ya duba irin suratul iza shamsu kuwirat zuwa iza sama'un fatarat zuwa iza sama'un shaqqat yace duk wanda yake so ya ga me za a gudana a yinin alkiyama ya karanta wannan surun kuma ya fahimci su to zai gane me zai faru a kiyama ana fahimtar wannan qur'ani ya zo wanda magana cewa duk wanda yayi kaza yayi kaza to aljanna zai je duk kuma wanda yayi kaza yayi kaza in bai tuba ba wuta zai je qur'ani ya zo mana da wannan ya zo mana da sakonni mabambanta juna to mun koyi wannan darasin darussa masu yawan gaske a cikin ƙur'ani a wannan wata da ya gabata na ramadan to muna so wannan darussa ya uwa da muka koya kada mu bar su su tsaya kawai da ramadan ya wuce amfanin ramadan shine ka ƙara abin da kake akan wanda kake ada ka ƙara idan kuma ramadan ya wuce wannan ƙarin ya zai ma gujiri kuma ka dinga amfani da shi har zuwa ramadan mai zuwa wani shi ne manufa ya inwa so daga mu dawo daga fahimtar ramadan fahimtar al'ada mu dawo da fahimtar ramadan fahimtar shari'a ana fahimta fahimta ta shari'a abinda shari'an ta ce mu fahimta ko mu amfana a cikin ramadan din mu dawo da fahimtar mu wannan layin shine za mu ribaci rayuwarmu kuma za mu yi ƙoƙarin tafiya zuwa ga Allah cikin imani yasa ramadan ya zo da maganar aljanna a kusa magana kaɗan aljanna magana kaɗan aljanna amma duk da haka ya ce abin da yake so mu fita daga ramadan da shi shi ne takawa ɗin nan takawan nan da ita ce ya sa ɗan abbasu yake cewa duk ƙur'ani idan ya ce la'allah to iya nufin tabbas da tafi dul haƙiƙa duk wanda ya azumi irin wanda shari'a ta koyar ya kame bakinsa daga zagi daga gulma daga cin mutuncin mutane ya kame bakinsa daga cin haram ya yi azumi tsarkakakken azumi to tabbas Allah ya ce za ka fitar sakamakon takawa a cikin ramadan kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun in dai kai azumi ingantacce ka tuna me kaci da ramadan Allah sa dai ba haram bakinka alasa da ya kame daga zagin mutane ko cin mutuncin mutane in dai kai azumin nan lafiyayyen azumi yadda shari'a ta koyar to babu shakka za a same ka da result din ta kawata fata ka fita da shi Allah zai ma arziki da wannan kuma duk qur'ani babu kalmar da qur'ani Allah kai subhanahu wataala ya jibge mata aikin alkhairi karkashin ta kamar ta kawa an bayyana in dai kayi sa'a ka fita da wannan to ka fita da alkhairin duniya da lahira qur'ani ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya samu wannan takawa tsakaninsa da Allah to Allah zai sa masa mafita a duk al'amuran sa rayuwa yaj'al lahu makhrajan yazo bi tanwin makhrajan mafita ta kowane al'amari sai ne ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra duk wanda ya tsoron Allah yayi takawa to Allah zai kankare masa zunubansa kuma Allah zai girmama ladansa ta kawace take haifar da wannan Qur'ani kuma ya ce a dukkan wanda yi takawan nan to hatta hatta wutar jahannama sai Allah ya tsiratar da shi daga ita Qur'ani yana bamu labarin cewa wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiyan sai ce summa nunajjil ladina taqaw wa nazaru zalimin fi hajisiya ita wutar jahannama an ce tana kasan siradi ne siradi kamar gada ce a saman wuta an ce duk wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta saman wutar jahannama shine illa waliduha wa an zuma suka ce illa dakiluha sai ka bi ta saman wutar ka gangara ka tafi aljanna wannan haka ubangiji ya tsara hatiman maqdiya wannan magana ce wanda an riga an buga mata sistema akan ta sai ƙur'ani kuma yake cewa sun ma nuna jillazi na taƙau sannan bayan ana kan wannan siraɗi ɗin nan ya ‘yan uwa siraɗin nan fa manzan Allah ya yi bayanin cikin hadisun musulun ya faɗi siffofinsa wanda ya kamata matsorace shi ya ce wannan siraɗin da ake magana kansa ma'aikin Allah ke cewa a haddu minasai ya fi takobi kai bi addaqqu min ash-sha'r yafi gashi siriranta ashaddu hararatan min al-jamra yace sarai yafi garoshin wuta zafi ga kaifi ga zafi ga siriranta ga kasansa kuma wuta ne kuma an ce ta kaza a fice ba wanda zai shiga aljanna sai ya fita kan sirati ana fahimta akwai abubuwa guda biyu masu haɗari ya ‘yan uwa wanda za su hana kama hawa su raɗin ma haka ma'aikin Allah ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duk yadda ka kai da aikin ibada da nagarta in dai ka samu matsala kan abu guda biyu nan ba za ka iya hawa su raɗi ba ya ce idan an dasa siraɗi a alkiyama ya kuna jambayyar siraɗi ya minan wa shimala al'amanatu wa rahim manzo Allah ya ce idan an dire siradi an kafa shi to gefensa na dama akwai amana gefensa na gwa akwai zumunci ba za ka taba hawa siradi bai sun ba da shi da akanka ubangiji amana ta ce wannan bawa naka Allah ya kiyaye ni a duniya an ba shi ni ko mulki ko aro ko dukiya ko abota ko kawance ko makotaka ya yi kokarin kiyaye amana gwargwadon ikonsa ya Allah ni dai ba da matsala da shi sai a waiwaya kuma zumunci zumunci yaya iya da baffanu da ummomi a ƙauyuka yaya iya zuwa ko baya zuwa a ba ba iya zuwa amma bai je ba iya aikawa to shi kenan sai a ci haka wasu raɗi kuma amma ma'aiki ce duk wanda amana ta ce ya tauye ta ko zumunci ce ya tauye shi ya ce wala daga nan mala'iku da su kora shi gidan wuta su da mu kiyaye da amana ya yan uwa mu kiyaye da zumunci suna da girman gaske suna zama haɗari a gobe alkiyama to shi wannan sanaɗi duk da wannan haɗari nasa sai Allah ce sun mun na jillazi na taƙawa sannan masu taƙawa za mu tsirtar da su in ji Allah Allah ya alƙawarin tsirtar da su da hayar da su wannan gadon wanda zaru zalim ne fi hajji siya sannan a zalimi kuma a basu a gurfa na cin wutar jihannan kaga taƙawa tana sa mutum ya wuce sanaɗi ma bai san ya wuce ba to abin da ake so koya a ramadan ka samu sakamakon taƙawa zai ma rana har a lahira har a hawa siradi ƙur'ani yana cewa ya aiwa lazina amanu in tattakullaha ya ji allakun furkan ya ku masu imani in kun kiyaye dokokin Allah to Allah zai sanya muku mafita a dukkan al'amarinku in dai kun yi takawa to babu wani abu da zai zo ka kasa gane gaskiyarsa da gare sa ba zai yi ba alƙawarin Allah ne in dai kai ta ya bawan Allah duk rigimar duniya to yi Allah ya haska kama ka gane gaskiya da ƙarya ka gane shirka da tauhidi ka gane bid'a da sunna sai Allah ya ma wannan arziki hina yaji Allah kun furqana sannan wai kafir ankum sayyi'atikum kuma ubangiji ya ce in dai kun yi tikawa sai ya kankare muku zunubanku wai gafir lakum sanai muku gafara wallahu sul fadl azim Allah shine ma abucin gafara mai girma Allah ya kamar gafara to ya uwa ana mana ishara game da lokaci amma ni da na zo da takarda ba ban fito da ita ba kuma ga lokaci ya yi mana saboda ga za mu samu matsaya a nan insha Allah amma ba wai mun kare na ba wai mun kare darussan bane akwai yiwuwar dama ta samu nan gaba mu sake dorawa insha Allah da yake abu da yake tafiya da lokaci yan midiya suna ta daga lokaci yayi za mu samu matsaya a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya mana jagora a cikinsa wajen aikata aiki da shi abinda na kuskure kuma mana roƙon Allah ta'ala ya kawar da mu daga kansa ya ba mu ikon tsayewa akan daidai muna roƙon Allah ta'ala wannan darussa da muka koya a cikin Ramadan Allah ka mana arzikin dabbaka su a bayan Ramadan Allah ka taimake mu wajen dabbaka su a bayan Ramadan Allah ka sa muna cikin bayanka da ka yanta wa gafara da jinka a cikin wancan wata Allah ka mana arzikin Allah ka karbi aikin mu ya Allah ka mana arzikin karbar aikin mu ya rabbal alamin Allah ka mana arzikin gafara da jinka da gare ka ya Allah Allah ka ji kan mahaifan mu Allah ka gafarta musu Allah ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu a tafarki madidici dukkan masu bukatu na alkhairi cikin mu Allah ka biya musu dukkan masu ainihin roƙon wani abu na tsari game da Allah Allah ya tsare mu gaba daya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira ma'abota wannan masallaci limamai da ladanai da yan kwamiti duka muna addu'an Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya kowa albarka akwai sakon wa'ansu bayan Allah sun tafi Bauchi sikiri ne ko na 'yan sanda ko to sun ce a sassa addu'a Allah ya ba su nasara to muna don Allah ya ba su nasara Allah ya ba su nasara Allah ya sa abin daga Allah ne kuma Allah ya musu jagora cikin shi Allah ta'ala ya mai da kowa gidansa lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته